الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba da uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana karewa Allah ta'ala godiya da ya da mu wannan yini mai albarka yini laraba domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin sal al-usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci namu na uthman bin affan wanda ke unguwar hamadu kafi bypass a wannan gari mai tarin albarka na gombe yau laraba ta yi daidai da goma sha uku ga watan zulƙida hijira na da shekara 1442 daidai da 23 ga watan shida miladiya 2021 barkanmu da sake kasance cikin wannan masallaci domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda muka saba idan yan uwa ba su manta ba malam bai kushe ba har yanzu yana mana magana kan tariku sala wanda wannan kusan shi ne darasi na hudu ko na biyar ma akan wannan kadiyya ta tariku sala shine mai yin wata sallah ya bar wata sallah ko mutumin da yake ganin sallar ma kamar ba wajibi ba ce duka wannan ana ta bayanai dai har zuwa inda muka tsaya inda za mu tayi shine shafi na 20 da 34 kai shafi na 34 can kusan ƙarshen ma shafi kenan paragraf na biyu a ƙasar littafin maliki cewa ayyudinin lishaksin ya da'a salah wa huwa yu'min bi hadhal wa'id ala man dayyaha wa ghafala anha maliki cewa wani irin addini ne ga mutum mutum wani irin addini yake yi wanda zai bari yin sallah ko ya zaɓi wata sallar ya yi ya ƙi yin wata ko kuma yana yin sallar kamar iya ganin al'ada ce ko yayi ne bai mai da sallar wajibi a ransa ba to wani irin addini zai aminta da wannan bayan kuma shi ɗin wanda yake addinin yu'minu bi hazal wa'id idan an karanta mata idan an karanta masa narko na alkur'ani game da wanda yake yin sallah yayi wata ya bar wata akwai narkon azaba daga Allah kuma shi ya ce ya yi imani da alkur'ani ga irinsu fawailin lil musallin alladhina hum an salati musahun duk irin wannan tariku sala yake magana a kansa ga su fa kalafin ba'di khalifun adau salata wa tabu shahawat sofa ya kauna gayya duk suna magana game da narkon azaba game da tariku sala to sai maliki cewa wani irin addini ga mutum zai bar sallah kuma yu'min bi hadha alwa'id wannan narko da yazo da alqur'ani ya ce ya aminta da shi ya san duk abin da alqur'ani ya faɗa gaskiya ne alaman dayyaha narkon iyanan ga wanda ya tozartar da sallah wa gafala anha ko ya gafala daga ita tozartar da sallah shine ka ƙibewa sallar muhimmanci ka yi ta lokacin da kaga dama ko da tufafin da kaga dama ko ayin da kaga dama gafala kuma shine ma ka rabu da sallar wani lokacin ma sai a jera sallah guda biyu kamar ta ma kai ba a yi sallah ba an yi azhar ko ba a yi ba an yi la'asar ko ba a yi ba shi ba bai sani ba kaga wannan ghafil an hali a tadaya kuma za ka yi amma a wulaƙance da kaya yadda kaga dama lokacin da ka ga dama yanayin da ka ga dama ba ka ƙoƙarin binya shari'a ta ce a yi sallah a wani lokaci ta ce a yi da wace tufafi shari'a ta ce a yi duk baka dami da wannan ba duka wannan iya cikin dayi a tussala tozartar da sallah kuma gafala daga ita iya cikin yanayin da ɗan adam zai iya za a yayin wata sallar ma wani shirman sai ebe mai hankali sai can ma an gama sharholin retina wai an yi sallah ma a yi shi bai sani ba wannan ghafil an hakira duka irin waɗannan guda biyun to suna cikin ƙarƙashin narkon azaba ta Allah matuƙar ba su tuba ba sai maliki cewa kaifa yumkinu li shaksin ta yaya zai yi ga mutum an ya kula ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ce shi ya shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah kuma ya shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne amma huwa la yaqimu sala amma gashi ba ya tsaye da sallah ina fata ana gane abin da malai yake so ya faɗa mana duk iya kawo an su abubuwa ne wanda hankali ma zai iya ba ka amsa ne ba musulmin da yake inkari da aya ɗaya ma da ke cin alƙulali mai girma babu shi sai dai in inkari a zuciya amma duk wanda ya ji an karanta ma ya duk shegantakarsa zai ce eh gaskiya ne ƙur'ani ne ai to ƙur'anin ga irin narkon da ya faɗa a ƙarƙashin tarihi sala kuma kai ka ce ka yi imani da alƙur'ani to kuma ta yaya za ka yi imani da alƙur'ani kuma ka jefa kanka cikin wancan haɗarin shi ne abin da maliki faɗa kenan ya za a yi mutum ya ce ya yi imani da alkur'ani da narkon da ya zo cikinsa amma a same shi iya gafala kuma iya rafkana daga sallarsa abu na biyu ta yaya mutum zai ce ya shaida allah shi ne abin bauta annabi muhammad bawan allah ne kuma jakadan allah ne amma kuma gashi baya sallah an fahimci maganar su arkanul islam guda biyar dukkansu kullum ne la ya tajazza ba za ka zaɓi wani ba ka ce za ka yi ka bar wani dukkansu sai ka yi imani ƙaulan wa amalan wa itiƙadan kowanne sai ka yi itiƙadi a zuciyarka gaske ne sai ka furta da bakinka gaske ne sai aiki ya bayyana a gabanka gaske ne idan ka yi hudu ka yin ɗaya to duk su rushe wannan guda hudu ba a zaɓar wani a bar wani kaga misali za a ga mutum wani baya baya cika sallah tariku sallah ne amma in azumi ya zo yana azumi kaga azumin masa bashi da amfani kenan ko tariku sallah ne sai gan yaje aikin haji kaga yaje yawo kenan aikin hajin sa ya zama to haba amma sura Allah ba zai karba ba ko tariku sallah ne wani lokacin sai ga iya kokarin ba da zaka ko zai sadaka da dukiyarsa kaga duk wannan shirme ne dukkan su ma arkanul islam din duka guda biyar in ka dauke kalmar shahada ba wanda yake da ƙarfi da kuma barinsa ƙara'an kafirci ne idan ba sallah ba tun da sallah ta fi ɗawafi ta fi sa'ayi sallah ka ta'azar ta fi ɗawafi a ɗakin Allah duk wani ittifaƙi malamai haka suka ce domin an sharɗanta abin da ke cikin sallah ba a sharɗanta ya cikin ɗawafi ba ina fata an fahimci wannan saboda haka duk wanda ya shaida Allah ne abin bauta annabi Muhammadu jakada ne na Allah bawa ne na Allah a same shi baya sallah ko iya zaɓar sallah ya yi wata ya bar wata ko iya wulaƙantar da sallah ko iya tozartar da sallah to wannan amurin ajib wani abu ne abin mamaki ba'adun nas maliki cewa an su daga cikin mutane ya ta'allal wa ya ƙulu suna ta'alili ko su ka tawili su ce ana muslim ai ni dinna musulmi ne ai ana ashhadu allah ilaha illallah na shaida allah shine abin bauta wa anna muhammadan rasulullah na shaida annabi muhammadu jakada ne na Allah fa na lahu sai mu ce da shi wannan shahadar ta kan dai baka sallah ba inda za ta kai ka gaban Allah inna haza la yakfi inda Allah wannan kalmar kadai ba za ta ishe ka a wajen Allah ba in dai Allah ya raya ka din ya baka lafiya ya baka dama inda wannan kalmar take isa ta ishi mutum a wajen Allah a kaddara cewa ga wani daba musulmi ba ne ya zo ya musulunta iya musulunta ya mutu shi kenan wani kalma ta ashe shi amma duk wanda Allah ya raya shi bayan ya imani da kalmar shahada ta dole ya yi sallah idan kuma bai yi sallah bai rahin sallar ya warware masa waccan kalmar shahada ko ya warware da bakinsa ko bai warware ba rashin sallar ko wulakantar da sallar ya warware mai kalmar shahadarsa ina fata fahimci wannan shi ne maliki cewa la ya kafi inda Allah ka ce kalmar shahada za ka tsaya a kanta ka ƙi yin sallah to wannan ba zai ishe ka ba zai wadatar ka akun Allah ba hatta taslima lillah har sai ka miƙa wa Allah wuya dama al-islamu huwa al-istislamu lillahi ta'ala wan qiyada lahu bi ta'ah shine miƙa wa Allah wuya da jawuwa gare shi wajen yi masa da'a wannan shine islam an gane ko total submit to Allah subhanahu wataala duka ka, ka tabbatar da cewa ka miƙa wa Allah wuya duk abin da ya zo daga Allah samina wa da'ana to Allah da kace ka shaida shine abin bauta to shine ya kuma ce kai sallar ka kiyaye sallar nan lokaci biyar wanda ka shaida shi kadai zaka bauta to shine ya bada wancan umarnin kaga ai shahadarka har in ka zamto tariku sala ba ta ma amfani tunda wannan ayo da suka zo kan narko da azaba da za'i wa tariku sala ai ba a ce bai da kalmar shahada ba iya kalmar shahada amma duk da ga narko ya tabbata a kansa fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wail shine kalma ce ta azaba ta tabbata akan masu tozartar da sallah can kuma fa khalafa min ba'di mukallafun adau salata wa tabu shahawat fa sawfa yalqawna ghayya shi ma azaba ce akan wanda zai zaɓi wata sallah ya yi yin wata ko ya ƙi wa sallah muhimmanci ko ya tozartar da sallah malik ya cewa wannan baya isar da kai hatta taslima lillahi wa tanqada li shari'atihi kuma ka jayi wajen bin shari'ansa fa innal iman ya yan uwa domin shi imani ma waqara fil qalb imani shine abin da zuciya ta tabbatar da shi wa sadaqatu a a'mal kuma ayyuka suwa gaskata shi an gane ko fatar ku salari da anil islam wa kufrun billah si maliki cewa barin sallah ba wai totally ka bar sallah ba kai wata ma ka yin wata to yake cewa wannan ridda juyawa musulunci baya ne fita daga da'irar musulunci ne ridda anil islam wa kufurin billah kuma kafirci ne da Allah duk da ka yi kalmar shahada amma in dai ba ka sallah to ka bar addinin Allah kuma ka zama kahiri wa ridda anil islam juyawa musulunci baya ko ridda a cikin musulunci laha ahkamun fid duniya wa ahkamun fil akhirah in aka ce wannan murtaddi ne akwai hukuncin da malamai suka tabbatar da shi a kansa a duniyanci kuma akwai hukuncin da malamai suka tabbatar da shi a kansu a lahiranci an fahimci wannan duk wanda ka sani tariku sala ne sallarsa sai ya ga dama kuma ya ji wa'azi an tunatar da shi an mai nasiha ya ji amma ya ƙi dawowa ya ci gaba da mu'amalansa ta wulaƙantar da sallah ko yinta ba ilimi ko yinta da jahilci ko yinta lokacin da ya ga dama duka wannan iya layin da ake kirga su a cikin tarihin sala to duk wanda yake irin wannan a kuma fahimci abin da na ce ya ji wa'azi ya ji narko game da haka ɗin kuma ya tabbatar da cewa sallah wajibi ce akan mukallafin mutum ta inda za mu gane irin wannan yaran hatta a filin yaƙi wanda ake yaƙi tsakanin musulunci da kafirci a kashe musulmi ko a kashe kafirai ana fagen fama to amma Allah bai ce kada a yi sallah abun ba ba ma kada a yi sallah ba Allah bai ce individually kowa je sallarsa ba sai ce a yi jam'i duda kama sai in jam'i fa iza kunta fi fa qamta lahumus salah فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم idan an zo akwai salatul kaufi da malamai suka har babu ga suka mata alittafin fiqh ga yanda ake su tsaya a bayan liman an so su tare abokan gaba idan an yi adadin wata raka'a an zauna sai su ƙara su taso su yi sallama su koma su karɓi waɗancan waɗancan su zo su jona da manzon Allah su ƙara yin sallar su abu to abin da ba a ɗauke ma hannu kan shi ba a lokacin da ake yaƙi ba lokaci mafi tsanani mafi tashi hankali ya gun ɗan adam fiye da lokacin da ake yaƙi to amma a lokacin yaƙi an ce ku yi sallah kuma ku yi jam'i ba a yadda ba kowa ya je koma gefe ya sallarsa ko ba a yadda ba ku ƙi yin sallah don ana yaƙi ku je ku yi sallah to kuma in ka ɗauko wannan matsala ta yaƙi ba a ce a bari yin sallah ba ku ɗauko matsala ta majinyaci majinyaci shari'a ta ce yayi sallah a tsaye in zai iya in ba zai iya ba yi a zaune in ba zai iya a zaune ba yi kishin gide yayi in ba zai iya a kishin gide ba to an ce fa aumi iman ya kaddara wa kansa ga nan sallah yake a zuciya yake sallar ga ya tsaye ina karatu gashi na yi ruku'i gashi na dago gashi na yi kaza gashi na yi raka daya gashi na yi biyu a zuciyanka kana yi ba a ce ka bar sallah ta wuce ba kai ba ko da alwala ko babu ko da tsarki ko babu ko kana fuskantar al'ibla ko ba ka fuskantar al'ibla ba a ɗauke ma sallah ba a diya ne da kake ciki har sai lokacin da hankalin mutum baya jikinsa a lokacin da hankalinka baya jikinka to shikenan ai ba kama da nutsuwar ba kama da hankalin da za ka yi sallah to shari'a ta ɗauke ma sallah a wannan lokaci amma matukar kana da hankali duk irin yanayin da kai ga cikin jinya ba a ce kar ka yi sallah ba a zuciyarka kaddara gashi nan kana in ma abin ya kai ga haka sha'anin jinya kenan kuma in ba ka yi wannan sallar ba a yanayin da shirya ta shi kai kayo Allah laifi kuma sai Allah ya kama ka to kuma ya za ka kaddara da mutumin da lafiyarsa garau iya ci iya sha iya magana iya tafiya ya san gabar da yamma ya san kuɗi zai iya bambance ma takardar ɗari biyar ta dubu ɗaya in ka bashi biyu ka ce zaɓi ɗaya waccan ɗin zai ɗauka ko ba ka bane amma kuma ya ƙi yin sallah iya ji iya gani a kira sallah a jira liman ya zo a ba da lokaci amma a yi sallar har a sallame ki wani uzuri wani baki gari ka za ka kare kanka abun Allah wani shi ne abin tambayar tun da marar lafiya an ce ya yi sallah matuƙar da hankali a jikinsa ko da najasa ya yi sallah a wannan yanayin a fagen yaƙi an ce a yi sallah a yi jam'i ma a fagen yaƙi ko da ana harbin na ko ana kai su ko jawo su gefe ku tsaya ku yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka shari'a ta ce to kuma ina mutumin da uzurinsa ko kama kafar wannan bai yi ba kuma ce zai bar sallah kuma ce zai wange lafiya wannan ba zai yi ba umar dan katsaf lokacin da abu lu'ula almajusi ya soke shi da wani abin suka mai dafi wannan sukan ya zame masa ajali lokacin da ya soke shi jini iya daukansa a sama sallaci ne yana sallah sai ya ce to a lokacin ana an tada ya kama ba a fara sallar ba sai ce to ku tsaya idan na warke to na yabe masa kar ku kashe shi idan kuma ban warke ba ku kai shi a mai a mai hukunci a lokacin jini ya fara ɗaukansa alamar ba zai tashi ba kuma ga lokacin sallah iya nema ya fita a gefensu ga irinsu abdurrahman dan auf ga irinsu ɗansa abdullahi dan umar da sauran sahabai suna tare da shi kuma shine liman iyagun jan sallah ma sannan aka ja ka sauke shi da sai abdurrahman dan auf ko shi ko wani sabi ke ce a salatu ya amirul mu'minin shugaban mu'minin sallah fa tana nema ta wuce ba kuma ga yanayin da ake ciki sai ki cewa la hazza fil islam liman taraka sala babu rabo a musulunci ga mutumin da baya sallah in dai baka sallah to baka da rabo a gun Allah ko kadan baka da shi haka Umar a yanayinsa ga jinya ga iya neman ya mutu ki fadar wannan magana a lokacin ya ce ku kyale ni ku je ku yi sallar ku suka kyale cikin jini suka yi sallah sannan suka dawo kansa bayan sun gama sallah to wannan fa ita ce sallah amma kai dan kankanin uzuri sai ya hana ka kai sallah kawai wani hira ne ma wani kallon mai jiniya ne wani iya ta jiniyar sa kazo kana kallo har a yi sallah a gama baka sani ba wani bal a talbishin wani bal a ido biyu duka irin wannan shirman wani kallon rawa wani kallon mawaki wani kallon mashirmaci duk irin wannan sai sawai dan musulmi wanda ya kai shekarun balaga an buɗe mai fayil ana rubuta masa lada da alaki amma sai ya saka a dinga saloli baya nan baya bisa ne ko ka tafi kamfen na siyasa tun sassafe ba za ku da gida ba sai dare amma ba za ka iya ware lokaci ka je ka yi sallah ba a yi ta shiga ƙauyuka da garuruwa a wani cir har dare amma ba za ka yi sallah azhar da al'asar ba mai ƙoƙarin ne ma sai ya dawo sannan ya ce zai yi wallahi Allah ba zai karba ba ko ka yi ma a banza Allah baya su an fahimci wannan da ke ko saboda ka akwai mutane da yawa wanda suke kunna kansu a cikin wani hadari kuma idan mutum ya mutu a wannan yanayin ya za ka yi da shi shi da kansa in zai yawa kansa da kansa adalci ya zai fi da kansa a gaban Allah wani ɗan adam ne zai sa ka bar sallah in ba dole dole ta yi ma ba ko ɗaure ka aka yi ce kai sallah a zuciyarka ko an hana ka kai ruku'i kai sujada to zuciyarka dai ba ya sa ɗaure ta ba yi sai ka kaddara a zuciyar kana sallah ka aka baka wannan dama to amma akan wani wani ma wanda kun tattaga kun dora ya kun kujera ko bai san ka ba da kai zai fara karyawa in ma ka je sai a kulle ofis a ce kar ka je kai dan iska ne ya zauna gari banza ne da zaka je ka bata mai lokaci to ka bata lahirar ka akan sa kuma duniyar bata samu ba ka khasira duniya wal akhirah kaga an tabe duniya an tabe lahira Allah ya tsare malam usaimin yake cewa amma ahkamu ad-duniya amma hukuncin tariku sala a duniya tunda shine murtad da ana tunda in dai wa'azi ya je masa ya ƙi daina wannan ta'ada ta ƙin sallah to ya zama murtaddi ya bar musulunci na farko yan fasiku ne kawo min zaujati za a raba aurensa da matarsa ana ji ku wannan maganar malam usaimin ne ya faɗa ga ta nan a rubuce kuna gani ba ni na faɗa ba yawa shi ne ya ce in dai tariku sala ne ya ji wa'azi an yi ta yi wa'azi bai dawo ba iya sharholiyarsa to shari'a ta ce a raba aurensa da matarsa kai uban yar ko waliyin yar ka je ka ce dole sai an raba auren ko kotu ka je a shari'a in dai an tabbatar tariku sala ne to za a kotu za ta raba auren an fahimci wannan to a yanzu aure nawa ne a irin wannan yanayin da Allah ku faɗa mana gaskiya aure dubu nawa ne wanda za a aurarwa da mutum ya amma baya sallah duk malamin makarantar matan aure iya fama da irin wannan mamu ka duba mace ce za ta dinga kama karar mijinta wai baya sallah wannan wani irin abin kunya ne mace ta dinga cewa mijinta baya sallah kuma ga masallaci kusa da iyajin mu'azu iyajin speaker masallaci amma baya sallah kaga wannan kada'an an ce a raba aurensa ba shi ba ita a raba su kawai wata hilu lagairihi kuma an ta yi idda ta halatta wani aure ta wa ya kunu istimta'ihi biha istimta'an bi imra'atin ajnabiya ne har in tariku sala ne ya ci gaba da zama da ita to zamantakewa ta aurata ya tamkar mutum iya zama da ajnabiyarsa zaman haram kenan kamar kanwarka addarka gwaggonka ummanka ka san dai wannan ba za ka aure su ba yi to in dai tariku sala ne ya ci gaba da zama da matarsa a wannan yanayi to tamkar iya zaman haramu da matarsa to ba dole dinga samun yayi marasa albarka ba dole samu wannan wallahi wannan shine implication din shine abin da ya kamata mu dawo mu gyara mutum iya da ƴaƴa amma baya sallah ta yaya zai ya dora su a doka su bi ina karanta wani labarin wani mutum a India mutum ne mai gaskiya amma ba ma musulmi ba ne baya addini to amma mutum ne mai gaskiya duk abin da zai yi iya kwatanta gaskiya a rayuwarsa ana jin maganarsa domin kiyaye gaskiya da yake ba musulmi ba ne sai wata mata ta zo ta same shi ta kawo ƙaran ɗanta gunsa ta ce ta kawo ƙaran ɗanta iyaye yawan shan siga ya mai faɗa ya daina yawan shan siga ta faɗa wannan mutum a ƙasar indiya sai ce to ta bashi sati ta dawo kawai abin da ya ce mata kenan ki je nan da sati ɗaya ki dawo ta ce ah to ni da na zo ka kira wajen kamar ya faɗa yanzu sai ah nan da sati ku zo da shi amma ki ban sati guda da ake tambayarsa me yasa ya ba wannan matar sati guda sannan su zo da ɗan na ta yi masa faɗa sai ce a lokacin shi ma iya yawan shan siga sai ya hana kansa tukun an gane magana sai ya hana kansa sannan zai yi wa wani magana ya dauka ne kaga wani ai ba magana ce ma wanda ba ta da alaka da addini amma ya ce in dai shi iya yawan shan siga to in ya faɗa masa ba zai daina ba to amma sai ya hana kansa sannan kuma iya da damar ya faɗa masa ya ɗauka ya daina to da Allah ka duba rayuwar mu a yanzu mutum ne baya sallah ko sallar ma abin da ya ga dama to wace magana zaka faɗa ɗanka ya ɗauka babu ita shi yasa ‘ya'ya sun zama to ga sunan a unguwanni duk sun dame mutane ba lungu ko korona za ka shiga baka samu fitilanin yara ba walla in ka bibiya ka bibi wannan yara ka bibi tarihinsu akwai matsala haka kawai dai haka kawai ɗa ba zai zama musiba ga mutane ba in dai ɗa ne na sunna wallahi a yanda Allah ya tsara ba zai zama bala'i ga mutane ba sai dai inda matsala a hanyar shi ne gaskiyar magana wannan sai dai inda matsala tun farkon duniya tun annabi adam ake auratayya annabawa salihan mutane malamai wane ne wani duk daga hanyar aure aka same su duk wanda zai zama alkhairi a duniya to hanyar aure aka same shi to ta ya kuma ka iyayenka za zama musiba ga mutane akwai matsala akwai matsala to sai malik ya cewa tariku sala zaman su da matarsa zaman haramun suke doka ta biyu ko hukunci na biyu akan tariku sala la tahillu dhabihatahu wala saidu idan ya yanka ba za a ci ba idan ya yi farauta ma ba za a ci ba kuna duba littafin ba ba magana ta bace ba ba a shi ne gaskiyar magana ai kada ce ni na zo na faɗi wannan ba ni na faɗa ba ga mai littafin ya faɗa ka san mutane yanzu akwai ba adalci sosai ai ya ce kaza shi ne ya ce a'a ni ma ba ni na ce ba karantawa nake yi kuma in kana da littafin gashi muna karantawa kana bi shafi na talatin da biyar gashi nan muna karantawa ka nemi littafin ka gani an fahimci wannan kuma kowa ya san malam usami inda ɗalibin ilimi ne yau ba ɓoye malami ba ne maliki cewa la ta hillo da biya ta huwa sai da ba za a ci yankansa ba ko da ya yanka dabba ba za a ci ba ko da ya ji ya yi farautar dabba ba za a ci ba domin shi tariku sala ne hukunci na uku a kansa la ya kunu waliyan ala ahadin min abna min abna min abna'ihi aw banatihi in dai tariku sala ne la ya kuna waliyan ba zai zamto wanda zai ba da auren yassa mace ba ba zai zamto kuma wanda zai karbi auren ɗansa namiji ba in ya karba a banza in ya bayar ma a banza shari'a ba ta sani ba kun ga doka ta yi tsauri kenan i za mu ji gaba ai ba mu gama ba yawa muna bin abin layi layi ne yawa ba zai zama waliyi wajen ya je ya karɓi wa ɗansa aure ba to an sama ba a yadda ya karɓa mai aure ba balanta na ɗan wani kuma to a yanzu ba a galabiya za a ga mutum kawai damshi babba ne a duniyanci an ce zai zama wani ya karɓa aure ko ba ka yi ba iya da katon ofis yi honorable ne excellency ne shi wane ne wane ne kawai ya zama wani ya je karɓi aure iya sallah a shi ne gaskiyar magana a wani masallaci yake kamsa salawat ya san kabli da ba'adi na sallah in bai sani ba a banza ya karba wallahi a banza haka malam usmi ne fada karbar auren da ya a banza in ya ba da aure ma a banza ya bayar tunda baya sallah a falau zawwaji ahadan da a ce zai aurar da wata daga cikin 'ya'yansa mata wa huwa la yusalli kuma ga ya tariku sallah ne baya sallah fannikahu gairu sahihin auren bai inganta ba ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai aiki duk wanda ya meka auren ya mace in dai tari kusalanta auren bai yi ba to wanda zaka biya waliyin yarka tabbatar waye shi mai matsayin sa addini me rukunsa ga addini har inda duniya ce ta saka biyawa wani walicin yarka bai kula da addini hasali ma baya kula da sallah baya cika sallah to wala kowa ya bada auren a shirme ba shari'a ba da sani ba kuma auren ba ingantaccen aure bane ba doka ta hudu ko hukunci na hudu kan tariku sala almurtaddu la yaqirru ala riddatihi bal yajibu qatluhu idza istamarra alaiha in dai tariku sala ne an yi an yi an mai wa'azin unguwa an yi na shiya an yi na yanki an yi na local government an yi na jiha an yi na kasa ko ba kake cewa ba in dai duk an bi wannan matakan ya ki ya dawo ya ci gaba da kin yin sallarsa ko yi wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama to ba za a bar shi ba guba ne a cikin mutane ba za a bar shi ba shine la la yakiru ala riddati ba za a bar shi akan wannan tsarin ba yajibu katlu in dai shari'ar musulunci yake za ka yi shi kawai za a ɗauke daga bayan ƙasa kawai izasta marar alaiha har in ya ci gaba da wannan tsari na tariku na ƙin yin sallah yayi wata bar wata in dai ya ji wa'azi ya ƙi ya dawo to shikenan shari'a za ta iya kashe shi ta kauda shi a bayan ƙasa domin guba ne kuma idan an kashe shi la yughassal ba za a mai wanka ba li'annahu la yudhhirahu hulma wa huwa kafir domin ruwa ba zai tsarkake shi ba domin shi ba musulmi bane karewa fir'auna a ruwa ya mutu kasancewarsa a ruwa ta amfani shi to ko za ka ebo ruwan gombe gaba ɗaya ka wanke tariku sala to wala bai wanku ba iyanan a cikin zunubinsa da dattinsa bai wanku ba saboda ka layo gassal ba za a mai wanka ban ma kai a banza li'annahu la yatahhiruhu hulma domin ruwa ba zai tsarkake shi ba wa huwa kafirun kuma la yusalla alaihi ba za a mai sallan gawa ba ba za a mai sallah ba in an ce wane ne ya mutu wa wannan nan da baya sallah to shikenan waje Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a amma ba za ka je sallarsa ba domin ba za a mai sallah ba la yastaghfir lah ba za ka nema mai gafaran Allah ba wa la yud'a lahu bir rahma kuma ba za a mai addu'a neman rahama ba ina ba ta ana ganewa hukunci na gaba la yudfan ma al muslimin ba za a kai shi makabartar musulmai a binne shi ba an gane la yudfan ma al muslimin wa la yurath kuma dukiyarsa ba za a gada ba ya'yansa sai dai su yi haƙuri domin musulmi baya gadan kafiri daga cikin sharɗin gado la yarisul mu'minu kafira wala kafira muslima in dai kafirci yayi ga tsakanin to shikenan ba gado dukiyarsa in dai ana shari'a sai dai a dauke ta kai ta baitul mali a ƙara siyan makamai a ƙara siyan kayan ilimi a dinga yi wa dai addini aiki amma ba za a gaje shi ba la yuratu bal yakunu malahu fi baitul mal in iya da dukiya to sai a kai ta baitul mal a aji wannan shine hukunce hukuncen tarihi sala a duniya an gane shine abin da malai lissafo ga sunan guda sun kai guda tara su ne hukuncin tariku sala a duniyanci inda ka tabbatarwa da tariku sala ne to shari'ar ka ta ce wannan shine hukuncinsa an gane da kyau amma aka kamul akira amma hukuncinsa a lahira shi tariku sala fa inna man mata ala ridda duk wanda ya mutu a ridda ya bar musulunci man mato huwa la yusalli shine mutumin da ya mutu baya cika sallah fa innahu yuhram dukhulul janna to an haramta mai shiga aljanna domin aljanna ba gidan kafirai bace wa yadkhulun nara khalidan fiha abada za a sashi a wuta kuma da goma har abada wannan ko shi ya isa ma wannan bayan ka wani abu ba me kuma bayan wannan dai a lahira ce an ce yoyi kuturu Allah la'anci hiji kuma da nawa wani abu za a masa kuma bayan wannan dukaga wannan inda an ce mutum a lahira zai shiga wuta to wani hukunci kuma ai magana ta kare ai an gama kuma ba wani abu da zai bi bayan wannan duk wanda ya mutu baya cika sallah ko iyayen wata ya ga dama ya ƙi yin wata to shikenan an haramta masa shiga aljanna kuma zai dawwama a gidan wuta har abada kuma Allah ta'ala yana cewa faman zuhziha anin nari wa udkila aljanna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wanda ayi je lahira aka nesanta shi daga wuta kuma aka shigar da shi aljanna to wannan mutum ya ci riba ya samu babbar wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ita wannan duniya rayuwa ce ta yi rudi kuma gidaje ne guda biyu a lahira dama fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir har in mutum ka leƙa baya aljanna to iya wuta tun da mutanen tozan la'arafi ma ƙarshen fim ɗin nasu an ce aljanna za su yi ba farko dai zunubinsu da ladansu ya yi daidai ba wanda ya rinjaye wani shi kenan sai allah ya ce a kai su wani tudu tsakanin wuta da aljanna a ajiye su a nan wani lokacin a buɗe musu wuta sai rabbana la taj'alna ma alqamil zalimin wani lokacin a buɗe musu ga aljanna sannan ce salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yadma'un sannan yi wa yan aljanna salamun salam ba mu shige ta ba amma ga yana muna samun nutsuwa game da ganinta ta su ma da ƙarshe za ce udkhulul janna la khawfun alaikum wa la antum tahzanun to ƙarshen kenan in a gama hisabi aka yi komai to shikenan gidan guda biyu ne ko wuta dai ko aljanna saboda ka tauhi tariku sala an ce ba zai shiga aljanna ba an haramta masa kaga mafhumul mukalafa ko da ba a ce iya wuta ba iya wuta tun da aljanna ba gida na uku a ciki in dai baka nan kanana in baka nan kanana an gane maganar to cewa iya wutan taukidi ne taukidi ne a karfafi maganar kuma ka tabbatar da cewa abin ba da wasa ake yi ba in baya gidan aljanna to iya gidan wuta kuma shari'ar ta Allah ta haramta mai aljanna kuma Allah shine mai haramtawa shine mai halattawa an fahimci wannan Allah ya tsare mu wa innahu la yajuzu li ahadin minkum idza mata lahu ahadun la yusalli inji malik cewa baya halatta ga ɗaya daga cikin ku ku masallata wanda kuke yin sallar da gaske an gane ku da kuke sallan da gaske baya halatta li ahadin minkum idza mata lahu ahadu la yusalli idan kana da dan uwa kuma tariku sala ne an gane amma kai masha Allah kana sallah akwai gunda za a shirye kana sallah akwai masallacin da in aka ga ba a ganka ba to baka gari ko baka da lafiya haka ake so kowane musulmi ya zama ya zama cewa akwai masallacin da za ko neman shaida aiki za a ce to wani fa nan yake sallah ba magabata da haka suke gane mutumin kirki ko ba mutumin kirki ba ko neman aure ya zo ya to shike za mu bincika a ina yake kamsa salawat shi ne babban jarabawa su in ka ce wannan shike ana ma zata mutumin kirki ne kai amma yanzu ba farko a ina yake aiki ba a ina yake sallah ba yawwa a ina yake aiki haka ake ko ba haka ake faɗa ba yawwa gurma an aji dan aka haka ne ya ce ka kyale shi in an ji gumba wani mai kawo wuta bane da wani haka sai ya gana ne ma'aikata yi da fayil ɗinsa kwata kuta duk tambayoyin da za a yi a gama amma ba za a yi tambaya kan addininsa ba to dan Allah ba dole auratayya ta shiga cikin musiba a yanzu ba sai a gama komai tun daga neman auren da zuwa tambaya da bayarwa da ɗaura auren da kai ta gidan mijin amma ba za a yi tambaya kan addininsa ba kawai me yake da shi dan uwan suwaye suwaye danginsa iya da gidan kansa ko haya zai kama a ina zai zauna a karamin gida ne ko babban gida wane ne wane ne duk shine abin da za a dinga tambaya ko ba shi bane haka yake tambaya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza jaa mimman tardawna dinuhu wa khuluquhu fazawijuhu ku iyayen yara mata abinda shari'a ta ce ku yi ku tambayi qualities guda biyu na mai neman auren yarku dinuhu wa khuluquhu kawai addinin sa halayyarsa addininsa halayyarsa in iya addini kuma halayyarsa mai kyau ce iya da ɗabi'a mai kyau to shi kenan fa zauji ko ku bashi aure arziki ba na Allah bane idan ka ɗau idan ka ɗau masu arziki ka kasa su gida ɗari to kashi casa'in da biyar hedi suka yi aure suka yi arzikin ko ba haka bane hedi suka yi aure suka yi arzikin amma kafin su yi auren ba su da arziki ka ɗauko duk masu kuɗin nan lokacin da suke rayuwa suna matasa ko suna gwagware ba su da aure wani da koma yake wani bin babbar mota yake wani a shago yake kwana auren sai bayan an yi kuma Allah ta'ala yake yin arzikin in ya kunu fuqara ayyugunihim Allahu min fadli yanzu abu mahariya ta daga kan mata har maza ma wai gaji uba iya ta mai ina yake aiki in an ce malamin makaranta ne a ina jami'a ko haya ko firamare a firamare kuma a malamin firamare ko yi haƙuri ni ma malamin makaranta ne an gane na taɓa gani wani bidiyo kile gaga an zo wai wani ana ta uba ne bai ke tambayar yasa ke wani mai neman ki mai aikinsa zai take ce malamin makaranta ne a jami'a sai ce a a firamare iyayenta mata suka taɓa hannu kamar an aiko musu la ilaha illallah a firamare kuma suke ɗaga hannu suke taɓa inda kasan aiko musu mutuwa wai malamin makaranta ne iya koyarwa a firamar iya neman yasu saboda kasan shiga uku to kaga duk wannan abubuwa ne wanda suke nuna cewa duk aurataryar mutum yanzu a kan gada zare ake daurata kan gada zare ake daurata shi yasa an samu zuriyar ga suna wa an su zama fitina ga al'umma domin asasin auren ba a ɗaure shi a asasi mai kyau ba ma'aikin Allah ce yi addini halayya in dai wane ya zo neman auren yarka addininsa a masha Allah halayyarsa masha Allah bai rena kowa ba iya kare mutuncin kansa ya san martabar masu girma iya tausayin ƙanana ya san yadda zai nemi abincinsa iya da mutuncinsa addininsa akwai gunda yake ibada to shi kenan ku ba shi auren kawai ai ya san hukuncin Allah a kansa ai ya san ci da matar dole ce ko da ko zai ya ci da ita ko ƙodago zai je ci da ita dole ne ci da ita ai in dai har mai addini ne ya san wannan shi ya sa wani ya zo tambayi sa'id bin al-musayyib radiyallahu rahimahullah ya tambaye shi ya ce wa zan aurawa da yata ya zo ya tambayi malamin sai fatawa a cikin manema yata wa zan biya auren ta in kai ne wa za ka ce ya ka ka duba mai dama dama amma shi malam sa'id yake cewa zawuju hamin taqiyyin إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لا يزلمها فإن له وزئة تضيع yace in dai shawara ta kake nema ni in baka shawara to ka tace waye mafi tsoron Allah a cikin su ka bashi ta ina ake gane tsoron Allah mutum ta addininsa da halayyarsa ta nan ake gane wani mai tsoron Allah ne idan ka tace mafi tsoron Allah cikin su ka bashi har ƙara mai bayani ce in a habbaha akramaha idan iya sonta iya ƙaunata zai karrama ta ya ci gaba da mutunta ta wa in abghadaha in ta ɓata masa rai to la yazlimu ha ba zai zalunce ta ba fa inna lahu wiz'atan tadhi'u domin iya da abin da yake taka masa burki ya san zalunci ya san illa ya san kuma hukuncin zalunci an fahimci wannan ko da ta bata masa rai ko da ta mai abin nan ba zai ebo kayan ta ya watsar a waje ba ba zai ce yar matsiyata ba ba zai faɗa ba domin ya san illar wannan kalmar ya san illar wannan iya da tsoron Allah ya san wannan to amma a yanzu ba wani rabuwar auren ma a dinga ebo kayan yarka ana watso shi waje to ka bi kwaɗayin kuɗi ne ko ɗan wane ko ɗan uwan wane shikenan kuma je dinga gasa mata aya a hannu iya mata wulakanci shikenan kai kasi ya kai biya bayan da zaka yi an gane da kyau ko saboda ka mu gane addinin nan shine gaba da komai a rayuwar musamman sallah sallan nan Allah ta'ala ya bata kulawa mafi girman kulawa cikin shanin ibada Allah ya bata kulawa mai girman gaske saboda kamar yake cewa baya halatta ga wani in wani nasa ya mutu shi kuma wancan da ya mutu tariku sala ne shi kuma wannan mutumin kirki ne bawan Allah amma dan uwansa ne ya mutu kuma baya sallah to la yajuzu lahu an yuqaddimahu ila almuslimi lisalu alayhi baya halatta shi dan uwan ya dauki gawar ya kaiwa musulmi su mai sallah baya halatta kai ma an kai kai laifi aninka ne yayanka ne wani dan uwanka ne ka tabbatar baya sallah ko sallar sai ya ga dama yake yi to kai ma haramun ne ka dauke kai wani goka ji a mai sallah haramun ne kai wannan wa innamal wajibu alaihi abinda ke wajibi kansa shi wanda aka yi wa mutuwar an yakruje bihi ba'idan ya je ya nemi taimako a dauke shi ko a kurkura ko a mautar manja ai can nesa da shi a tafi nesa a je a jefar da shi sun mai ya hafaru lahu hafra sannan a je a tona rami a tona wawa keke rami ya dafanuhu fiha sai a jefa shi a shirar abin ne ko abin da za a yi masa kenan amma a mai kabari mai siffa kabari shi ba musulmi bane a bar shi a gari zai yi wari ya dami mutane sai a je can jeji a tona wawa keken rami a jefa shi a bin ne kawai abin da za a kenan wannan shine hukuncin abin da za a yi masa kenan amma ko da ka kawo shi a mai sallah an yi kaza an yi kaza an je an binne shi a makabartar musulmai duk a shirme ne wannan ba abin da zai amfana masa an gane da kyau hatta malam albani da ya littafinsa a hakamul jana'iz su yake cewa dukkan wani mutumin da sharholiyarsa ta bayyana an gane ya zamto mutum ne mai bayyana sabon allah makaddara kamar karuwai da suka ware unguwarsu ko ɗakunansu ko gidajensu mai da wannan fasadi shine sana'arsu ko mutum mashayin giya kuma a cikin musulmai a unguwar musulmai kowa ya san mashayin giya ne kuma an mai wa'azi an mai wa'azi ya ko an san mazinaci ne ya dinga ɗauko matan banza baya tsoron Allah baya tsoron mutane iya ta fasadi da su kowa ya san wannan ko musulmi ne to idan ya mutu to dukkan wani mai mutunci kada je wajen jana'izarsa sai a bar shi da yan magaru irinsa katako katako karfan gada karfan gada haka irinsu irinsu to su za su mai sallah a haka ne mana aka malam yawa aka malam albani faɗa cikin littafinsa a kamo jana'i ce in dai mutum a shararinsa ya fito a unguwa kuma ya ji wa'azi bai daina ba kawai ya fi ƙarfin mutane ya dinga fasadinsa iyaka ba'irarsa ya yi sharholiyarsa ya mutu to duk wani mai mutunci ba zai je gun sallarsa ba ba za ka je ba limamin unguwa ba zai je ba waye waye ba zai je ba sai a je can sabon layi ko tumfuraje ya ebo yan uwansa a ce shi kenan ku yi haƙuri 'yan mutanen tumbar ba duka bane mutanen haka su ma 'yan wancan ba su duka bane amma a galabiya ake ɗauka ya je ebo irinsa irinsa shi kenan wanda wani ma bai sani na ake galo me ake faɗa a sallar gawa wala wani ma bai sani ba to su za su masa sallah irin waɗannan ko san hikimar hakan an san hikimar yin hakan he zama to wa'azi ga na bayansa shine maganar wane ya mutu liman limamu unguwarsu ma ya kasa mai sallah wani wani ma bai je gun jana'izarsa ba wani wani ma bai je ba to sai ga wa'ansu kuma sun taka kansa burki shi in iya tsoron in ya mutu wannan ta maimaito a kansa to sai sai yi wa kansa ta kansa ya mulaili wannan shine hikima da malamai suka faɗa to irin wannan idan ya mutu ga abin da ake masa a je a jefa shi a rami a binne shi shikenan ba abin da za a yi masa bayan wannan li'anna kufur murtadda anil islam sai malam usman ya ƙara wata magana a ƙarshe yake cewa domin kafircin murtaddi wanda yake yin wata sallar ya bar wata sallar ashaddu min kufri yahud wan nasara yace tsananin kafircin ma yafi kafircin bai yahudi da banasari wal iyaz billah muna neman tsarin Allah fattaqullah da ƙarshe malam zai muku nasiha ko zai mana nasiha gaba daya sai ki ce ku ji tsoron Allah in ba tsoron Allah ba ba abin da zai sa mutum ya kiyaye wannan ga ka a riga musulmi ne ga ka a suna musulmi ne amma gun Allah ba musulmi bane ne domin ka baka ba wa sallah muhimmanci ba hatta mata a gidaje in kuna ji kuma wannan doka tana kanku ku tsaya ku yi sallah da gaske lokacin biyar din nan shine abin da zai fi da ku a gun Allah shine gaskiyar magana wannan dan ke matar aure ce to ba dauki miki yin sallah ba inda kina cikin yanayin da zaki ibada din kuma ki tama sallar ki ki bata lokaci ke bin jami'a wanki ba dole bane amma ki san me lokacin shiga sallah me lokacin fitarta duk harkar abincin ki ko ɗawainiyar mijinki ko yi wa yaran ki kaza kare shiga lokacin sallar ki to wannan shine mace saliha qanita amma matan mu da yawa wata tana girki za a yi sallar ma yanzu lokacin sallar ya wuce musamman sallar magariba tana shan wahala a mata ai me dalilin ta girki take yi yasa aka yi sallar magariba har isha ta yi ba ta yi magariba ba sai ta gama girki ta yi komai ta yi wanka mai kokarin masa na za ta yi sallar magariba da isha to waye ce miki Allah zai karba kun yi magana da Allah ya ce ki haka ko kin je kin tambayi wani malami ya baki fatawa ya ce ki haka ga daidai ne in dai malami ya san abin da ke ba zai baki wannan fatawar ba ita magariba tana da takaitaccen lokaci ne lokacin ta yafi kowane lokacin sallah kankanta saboda ka duk yadda zaki yi to ki tabbatar da cewa kafin magariba ta fita kin yi ta wannan shi ne abin da zai fi da ki a gaban Allah amma yi girki da yawa hidimar gida wannan ba za ta fi da ki a gaban Allah ba la da ta maka lokacin bi masu da khali ya zamto sallar ki tana da lokaci kina jin masallacin unguwar ku sun kira sallah to fatse abin da yake i alaula i sallar ki yake ci gaba da abin da yake wannan dukkan mata su ji wannan shine dokan Allah a kansu an fahimci wannan da kyau ko ballantana kuma namiji da aka dora mai dole sai ya zo masallaci ya jami'i jami'i a gun namiji dole ne amma jami'i a gun ya mace ba dole ba ne ita dai kawai abin da ake bukata in lokacin sallah ya shiga ta yi sallah amma kai an ce ka bari inda kake ka zo masallaci kai jami'i har in kana sallah kai kadai to kai abin zargi ne shari'a tana zargin ka akwai alamar tambaya a kanka tunda imam al-hasan al-basri yana cewa shi a istinbadinsa a fahimtarsa inda za a ƙara wani rukunin musulunci ya zama shida ba biyar ba to iya ganin za a ƙara da sallar jami'a ciki domin ƙarfafa wadda aka ba wa sallar jami'a shari'a ku duba manzon Allah iya jinyar ajali amma yake dafa kafaɗin wa'ansu daga cikin sahabbai yake zuwa masallaci domin a yi sallah da shi domin ya nuna wa mutane cewa ba jinya yar ƙaramar jinya ba za ta hana ka zo masallaci ka bi jami'i ba to wannan shine dokar sallah wanda shari'a ta dora mana mu musulmai da muka yi da zamu musulunci fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa hafizu ala salawatikum ku kiyaye sallolinku ya bayin Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye sallolinku fa iza famaza ya baka min dinikum iza dayyauha to me kuma ya raguwa addinin ku me ya ragu idan har kun tutar da sallah me kuma ya ragu kuma me mai mutunci a cikin addininku har in sallah ku ta tozarta in akhir ma tafqiduna min dinikum as-sala hadisin da Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak nasa ya fito da shi ƙarshen abin da za a nema a rasa cikin addinin ku shine sallah duk lokacin da kaga al'umma suna tozartar da sallah ba ta da kima a gunsu to shikenan alamun ƙarshen duniya ya zo inna akira matafiduna min dinikum asala abin da za a nema a rasa ƙarshe a addinin ku ne sallah qala imamu ahmad rahimahullahu ta'ala imamu ahmad dan hanbal Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa kullu shay'in zahaba akhiruhu to lam yabqa minhu shay duk abin da aka ce karshen sa ya tafi to shikenan babu wani abu da ya rage shi kuma in dai kun nemi sallah babu ita ba ta da kima ba ta da mutunci to addinin kuma ya kare kenan ba wani abu mai kima da mutunci sai ku jira kuma kiyame sa'a da tsaya Allah ta'ala ya samu da shi to ya in wannan a takaice shine abin da malai zayyano kuma wannan ya zama wa'azi a gare mu ya zama izina dan malam ya dau bulala mai baki biyu yayi amfani da ita a yau a littafinsa gaskiya bai daga kafa ba bai saurara ba kuma haka shari'ar ta ce a yi shi ma ba ra'ayinsa ba ne shari'a ce doka ce daga Allah ta ce a yi wannan saboda ka duk mai wani wasa-wasa da wargi-wargi game da sallah ta yi wa kansa ƙyamun laili ka sabbatar baka da wata kima a gun Allah baka da mutunci a gun Allah matukar baka sallah baka da wani abu da zaka je da shi gaban Allah Allah ya daga ido ma ya kalle shi idan ba baka da sallah duk abin da zaka yi wallahi tallahi a banza ne zakarka wata sadakarka wata kyautarka wani waye ɗinka wani zuwa aikin hajjinka duk inda baka cika sallah a banza ne tunda awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah asala farkon abin da za a fara bincike kanka shine sallah idan ta inganta to masha Allah ana sa ran komai zai inganta idan kuma ta tozarta shikenan komai ma ya tozarta kuma wannan shine darasin mu na goma sha hudu na faɗa na manta ban faɗa da darasin ba shi ne darasin mu na goma sha hudu a wannan tafi kuma za mu tsaya ana insha Allah lokaci ya mana abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda na yi kuskure Allah ta'ala ya ɗauke mu da kansa Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sa mu yi lafiya ko mu gama lafiya dukkan bukatunmu na alkhairi muna fadanci a gaban Allah Allah ya amsa mana su Allah ya karɓa mana ya karɓa mana ya karɓa mana marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu ɗaiɗaikun buƙatu da suke neman addu'o'in al'umma to muna addu'a muna tawassuli irin wannan zama dukkan abin da muke nema abun Allah na alkhairi Allah ya ba mu shi duk kuma abin da muke jin tsoro abun Allah na shari Allah ta'ala ya tsare mu daga shi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu damina mai albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allah ka tarbiyantar da zuriyar mu da mu gaba daya Allah ta'ala muna roƙonka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu alkhairi duniya da lahira kuma ka raba mu da shirin duniya da lahira babu tambaya ku ko da ke bulala aka sha yasa amma da an ɗauko gun laushi laushin da wadashi ne ga wani sun ya daga amin eh in dai a rashin sani aka yi ana fatan wannan ba zai zama matsala ba afallahu amma sala amma daga yau in mutum ya sani so ya jawo kansa laifi ko in a da ka yi ka tura ya karba baka san wannan hukuncin ba to ba a sa ran Allah zai kama ka da wannan laifin to amma a yanda lokacin da hukunci ya bayyana a gare kuma an kai kai gangaji kai laifi wallahu ala ina zuwa ma Mm. to ita nasiya tana da matakai har in ka san mutum ba zai fahimce ka ba to ba za ka mai nasiha directly ba yi ka bincika ka ga a cikin mutanensa waye aminta da shi kuma shi wanda ya amintan Allah sa mutumin kirki ne sai ka bi ta hannunsa sannan kuma in nasiha ta jigonsa amma har in baku da kyakkyawar fahimta da shi ka san ka faɗa masa ba zai fahimci ka ba to ba za ka dafe shi ba dama fa zakir in na fa'ati zikira to sai ka nemi wani wanda ka san iya jin magana ta su ta zo ɗaya da shi sai ka bi ta hannunsa shi kuma ɗin sai yi ƙoƙarin gabatar da nasiya ko ya yi da kansa ko shi ma ya jawo shi wajen karatu ko ya kai shi wajen wani malami ta cikin hikima da idan an yi abin da kyakkyawar niyya idan aka yi sa'a sai Allah ya karɓa kuma ya daga wannan abin da ke kan wallahu alam na'am wa alaikum to dalilin da ya sa ka kawo sallar ka gida shari'a ce ta baka wannan damar shari'a ce ta baka dama ka kawo sallar ka gida ba zancen ka yi kasarunta ko ba kasarunta sai ka ya zuciya shi ne gaskiyar magana ai ba na faɗa ba na ce ko ka mutum aka yi a kulle shi an ɗaɗɗaure shi an hana shi ya yi a yi sallarsa a zuciya kai ma idan direban ya ƙi ya tsaya ku yi sallah sai ya kaddara zuciyar kana sallah kuma ta yi ya fi ka bar sallar lokacin da fita ba kai ba sannan ka zo gida kana tambayar kasar za ka yi ko cika za ka yi kuma har in dai motar haya ce kana da yancin gayi ba ga ina su ba rustoci ne baka da yanci ana ana motar haya in dai guba ana tsoron cewa akwai yan fashi ko gida dafin ba in dai har kun mu ku musulmai kun kai uku a cikin motar ai in an zo gari za ku ce ya tsaya ku yi sallah idan an ki tsaya to ba mu kuɗin mu sauke mu ana mu sallah zamu mu musulmai ne muna addini haka ake yi sai kun zare masa ido ku tsaya ku nuna kuna da yanci amma tsaya mi salahi a can ku tsaya sai mun je gida shi kenan dai mun je gida to shi kenan abin da yake so kenan amma tabbas lokacin in dai ba jeji bane gun ba tsoro haka an samu aminci an zo gari to ku tabbatar da tsaya ku yi sallah in ba ka ba ku ce wallahi tallahi ka tsaya ka ba mu kuɗin mu ba za mu yadda ba sai kun jajirce haka ake yi wannan shine gaskiyar magana game da masu hawa motocin haya ba dalili bane a ce kawai kana motar haya direba ya ke tsaya ka tinga tara sallah sai ka zo gida ka yi ta wannan ba dalili bane in har an fi karfin ka bayan da za ka yi an fi ka yawa in kai ta dararin ma ba za a tsaya ba to sai ka kaddara kana sallah a zuciyarka in dai lokacin sallar ya shiga wannan shine hukunci ko baka da alwala ko baka da alwala Allah ya samu dace to mun zo kusan karshe insha Allah za mu tsaya eh sosai kuwa sai ka sashi addu'a iya abin da zaka iya kenan in kuma kana da ma ma ka taka ka je garin nan zaka iya taka gari sosai kuwa ai la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha wace ce eh to shi wani mataki ya dauka ba ta dawo ba wani mataki ya dauka a kanta duk eh to in mai neman aurenta ya zo sai a faɗa masa a ce to za mu baka aurenta amma da sharidi tana sakaci da sallah a shi ne gaskiyar magana za mu baka aurenta amma sai ka tsaya tsaye tana sakaci da sallah shi ne gaskiyar magana in ya ce a'a ta fi ƙarfi na shikenan sai ku bari wani ya zo eh haka ne shine gaskiyar magana wannan mu mun iyayen mu dai bata dai yanda muke bukata ba amma ga tana in kana son ta tana son ka to rayuwar aure ta soyayya za ta iya sa ta bar ayinka ta dawo tana sallah haka ake subhanaka allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh